السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta talata 24 ga watan ainihin sha ɗaya watan zulqa'ida jiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1444 ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdul ghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babu fadlil jama'ati wa wujubiha a cikin kitabus sala za mu tashi hadisi na 67 hadisin abdullahi ibn umar da wannan zai zama karatu na 27 insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعنهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعنهن لنمنعهن لنمنعهن قال رحمه الله وفي لفظ لا تمنعوا إماء وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله نعم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد إذا ما تردين كتني من إذن شزوى مسلاتي فلا يمنعها كريهنا تزوى ابن عمر يا فتوانا حديثي تكن طالبي أتكي أكويت لينشي ومن سالم شي رويتو حديث دقريش ضد حديث نادى هنيوي أمون رواية سالم شي قال سيتي فقال بلال بن عبد الله سي بلال بن عبد الله يتي بلال فتوانه تانينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم سيتي والله لنمنعهم والله مودai sai mun hana su zuwa wato kawai da malamai suke cewa ya kalli irin yanda a lokacin tarbiyya ta dan fara taɓarɓarewa in an kwatanta da zamani na sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma ce zamanin annabi dama la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu huwa sharrun min an fahimci wannan ku zaka sai ya ga ba kamar da ba yanzu akwai yan fitintunu zaka sai ce mu dai zamu hana su zuwa ba wai ya faɗa dan yayi fito na fito da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Abdullahi dan Umar da yake mun san yana daga cikin ko mafiya tsananin kankame sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a yanda take ba kuskurima ba wani gyaran fuska zaka ibnu Umar yake haka sai ya ce fa aqbala alaihi abdullah billah ya fuskance shi ka'in da na'in fa sabbahu sabban sayyi'an ya wato ainihin zage shi mummunan zagi sai karka hararo zagi irin na yan tasha mana ya gaya mai magana bakan magana ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat salim yace ban taba jin abdullahi dan umar ya zagi bilal ko ya gaya mawa bilalu bakar magana irin wannan ba kausa samu shahar shi وقال يتي أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن إنا لا برتامك حديثي لغا منزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيكما كانت يا والله سيمن هناسو وترواية أحمد رواية مجاهد لغا ابن عمر ƙarshe sai ce fama kallamahu abdullahi hatta mata Bilal Umar bai ƙara magana da ɗan nan nashi ba har ya bar duniya. Duk da Bilalin yana cikin wanda suka ruwaito ma wannan hadisi. Har ya bar duniya bai sake magana da shi. Kaji maza. Saboda me ya za a yi ko da dai a ce yana da wata kyakkyawan manufa amma raddul fi'il din shi bai yi ba. An fahimta ko. maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mahaifin shi ke ambato kuma ma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin khiratus sahaba to shedan ne rinjaye shi da ma dan adam tare yake bai cika goma ba daka sai ya samu wato ainihin aljaza'u min jinsil amal lamma aghlaza ughliza alayhi da ya kausasa sai aka kausasa mishi baban shi ya gaggaya mai magana riwayar Ahmad a wata riwaya ta Ahmad ya ruwaito shi da ruwayoyi da yawa yace sai da ya la'ance shi so uku ne yace ba zai kara magana da shi da dama a hijranul asi ya daga cikin shari'a wanda yayi sabo a kaurace mishi ai hadisin Ka'ab bin Malik da sauran su Murara da sauran su su ukun nan kune sanin وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم إنه هو الغفور الرحيم صود هكا وفي لفظ يتي أو لفظ يتي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كركها ما تاباين ألا زوا مسلاتين الله wannan lafaz yana cikin bukhari da muslim amma wacce riwaya ta farko da malam ya ambata bukhari da muslim sun ainihin wato fitar da ita har da muslim sun fitar da ita amma sai dai lafazin al'imamu muslim ne wannan lafazin da bukhari wani lafazi ne na muslim don ya zo da lafaza da yawa 442 al'imam al-bukhari ya fitar da shi 865 shi idan ta'azana kum nisa'ukum billaili ilal masjidi fa'azanu lahunna da kuda da daddare ne su ne ƙara fitar da shi 873 idan ta'azanat imra'atun ahadakum ko idan ta'azanat imra'atu ahadikum ilal masjidi fala yamna'aha ya dan yi kama da wancan amma sai dai akwai taqdimi da ta'khiri sai idan sta'azana ahadakum imra'atu ko sta'azanat ahadakum imra'atu wannan kuma idan sta'azanat imra'atu ahadikum ah kuma ya fitar da wannan riwaya 400 muslim ya fitar da wannan riwaya 442 ya ruwaito da wani lafazin idan sta'azanukum ah ya ruwaito da lafazin la tamna'un nisa'a huzuzahunna min al-masajid idan sta'zanukum idan sta'zanukum haka lafazin bilal sai yace wallahi la namna'uhunna fa qala abdullah aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu anta la namna'uhun wannan lafaz sannan wannan hadisi yana da hanyoyi kamar yanda muka ainihin wato yi bayani malamai sun yi maganganu a kan wato fiƙuhu na na hadisi sun yi maganganu a kan fiƙuhu alhadis alhafiz ibn rajab a gurguje cikin sharhin da yamma bukhari da ce wani hadisin yana nuni a kan abu biyu abu na farko shine mace ba ta fita masallaci sai da izinin mijinta domin inda a ce za ta iya fita ba da izinin shi ba da wato ainihin ba za a ce idan ta'azanat a kawo sharaɗi ba sai kawo wani hadisi daga abdullahi dan umar wanda ibn abi shayba ya fitar da shi cewa haqqu zawji ala zawjatihi an takhruj alla takhruj min baytiha illa bi idnihi fa in fa'alat la'anataha al la'anataha mala'ikatu allah wa mala'ikatu العذاء الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع سبي حديث ينا درون أقول ليث ابن أبي سليم في إسناد وما أنت من اختلاف فقد اختلف في إسناد اختلف عليه بزار يا رويتوش حديث ابن عباس فيما دينا دروني أقول حسين ابن علي الراحبي عند أكي كرن شحنش عند شي ما ضعيف كما ينبشي الحافظ ابن رجب يا أنبته sani ya kawo hadisin wato ainihin da al'imamu turmiri da ibn hibbana da wani shi suka ruwaito hadisin ibn mas'ud almar'atu aura fa idza kharajat istashrafaha shaytan riwayar ibn hibban ya kara da cewa wa aqrabu ma takunu min rabbiha idha hiya fi qa'ri baytiha mace ta fi kusanci da ubangijinta lokacin da take cikin ɗakinta tirmidhi ya inganta shi ibn rajab ya ce rijaluhu tifat kulluhum tifat ibn rajab ya ce wala na'lamu khilafan baina al-ulama أن المرأة لا تخرج إلى مسجد إلا بإذن زوجها باب ساقاني تكان ما لم يتوى ما تبذات فتما صلاتي با سيد إذن المجن سيتوى هو قول ابن المبارك قول ابن المبارك الشافعي ومالك وأحمد وغيره لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير ممنع كما قباتا أكون ديكي قني idan mace ta fita tare da sanin miji tana yana kallanta ta shirya ta tafi masallaci ana wa'azi ko ana karatu to wannan ya wadatar inda bai hana ta ba fasukutu alamatu riba yace wasu daga cikin fukaha sun yi hujja da wato suna cewa hakan nan bawa idan yana tasarrufi cikin dukiyar mai gidan shi mai gidan ya sani bai hana shi ba to kamar ya halatta mushi an gane wannan ya kawo asar da malik ya ruwaito rahimahullah zuwa ga wato atika bintu zaid matar sayyidina umar cewa kanat tasta'dinu zawjaha umar ibn al-khattab ila ila al-masjid fa yaskut tace ranka ya dade ko amirul mu'minin zan je masallaci sai ya shiru ya kyale ta ba zai hana ba sai ya shiru fa taqulu wallahi la akhrujan eh ayo kuma tan su umar su ma ai oh wafaka shinnu tabaka ta ce wallahi ba sai na fita illa an tamna ni sai na fita sai dai an yana ni za ka yi kuma fala yamna'u ba ya yadda an gane ko saboda hadiya san kuma ta sani ta san ba zai ki ba saboda hadisi ce za ni masallaci tun da dai ta nemi izinin dole a bari ya kai shiru sai fa na je in kuma ka ce in zauna to sai in shiru na ya ambata hadisi na wato ainihin hadisin la tamna'u ima Allah masajid Allah wancan lafazin da muka yi domin wancan lafazin ya zo cikin bukhari da kissa da shi can a ƙasa ya kawo cewa wa inda al-bukhari yi kissatu inda al-bukhari yi kissa bin fihi an ibn umar qala yace kanat imra'atun li umar tashhadu salat as-subh wal isha ita ce atika في الجماعة في المسجد فأسباد إشاء هذا سلت دون ذلك فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار يسا كتير كنسا عمر بايا سنة بينا دكيش قال سيقسي ما يمنعه أن ينهاني ba abin da yake hana shi ya hana ba abin da ke sa ba zai hana ni fita ba yace yamna'uhu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la tamna'u ima Allah masajid Allah wata riwaya ta ahmad 4522 ya kara da cewa a fatu'i na umaru wa innaha lafil masjid a sallar asuba da hairus abu lu'ulu a yasa ya kike na umar tana cikin masallaci ma bangaren mata tana can cikin masallaci wannan waqi'a ta au radiyallahu anhu wannan al'amari na farko kenan yanan tsarafin hadisin yana nuna mana cewa wato ainihin mace ba za ta fita masallaci ba sai da izinin ake nan ba za ta fita masallaci sai da izinin mijinta ba ina ga daren suna ina ga dubiya wance ba ta da lafiya ina ga kaza ina ga kaza in babu aula a hannu inda masallaci wa renullahi a haƙƙo an yi kuda ko masallaci faɗakin Allah ne a habbul biladi ilallahi masajidu aka ce kar ta je sai ta nemi izinin shi karta yi azumin nafila sai da izinin shi shi kenan dan moto ya buɗe dan makwabci ya tafi kan ta gidi ce ta tafi ba za ta tambaye shi ba wannan jahilci ne da zanganci da roman hankali na fata an fahimci wannan duk da ko ana hadisi maudu'i da ake kawowa cewa wata babanta ya mutu tana gidan sama shi yana ƙasa ta ki tafiya saboda mijinta baya nan kaza kaza hadisi tatsuniyar na da ɗan tsawo tatsuniya ce wani والأمر الثاني الأمر نبي ده حديث كيكويا من أن الزوجة منهي عن منعها إذا استأذنته إن دي ثاني مؤذن يشتو بهلتكما يهانا تفتابا سيتي وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف فتنة أو ضررا ibn rajab ya ce babu makawa wannan a ƙayyade da cewa idan bai ji tsoron wata fitina ko wata cuta ba in bai ji tsoron akwai wata fitina ba an shiga wani hali wanda namijin ma da ƙar yake sha ko akwai wani zarar wanda za a iya keta alfarmarta da mutuncinta ko kuma la'alla ita ɗin ba ɗan take ba gane ya akwai matan da su ɗin ba su da natsuwa a wannan babin saddan lizzari'a wa jalaban lilmaslaha sai sai kata kata ba dan wai ya hana ko kuma ya ƙi bin umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da maslaha sau da dar'ul mafsada dar'ul mafsada musallatun ala jalbi al-manfa'a fa al-maslaha duka za a ce tun da ka'ida ai ba wahayi ne ba tayyib an fahimta ko yace wa qad ankara ibn umara على ابنه لما قال له والله لنمنعهن أشد الإنكار وسبه فقال له تسمعني عنده سمة الرواية تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن وقد تقدم من عمر عدم عدم المنع عمر بايا هنا سيتو ممن قال لا يمنعهن daga cikin malaman da suka ce ba a hana su akwai ibn al-mubarak wa malik wa ghayru wahid وحكي عن الشافعي آه أن هكيتو لقى الإمام الشافعي أن له المنع وأن له المنع من ذلك مجيزي إيا هنا واتو أما دول أكي ديد إذن أكي ضرر وأينهم واتو آه الفتنة وقاله القاضي عياض أو قاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابه ويعلى القاضي دواني shi daga cikin mabiya mazhabar Hanabila sun tafi akan wannan ra'ayi cewa ana iya ana ta din idan ma'ana an bi tsoron wani wani takwa bare asali ba a hana abin da yafi shine mutum yayi izinin kuma yayi ihtiyazi tafi tare su dawo tare ba shikenan ba inda dai annabi ya ce kar a hana فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم akwai hannun da in ya zama mai kaushi baka neman tawili kaga wa'annan rumatu da annabi ya daura saman dutsen uhud yace musu kar su sako walau annakum ra'aytumuna takhafafuna at-tayr koda kun ga tsuntsaye yana tsatsakan kanmu mun zama gawawwaki mun zama mushe kar ku sako sai suka yi tawili da aka ci nasara suke ganin mubalaga ce ta su kula da wannan umarnin to yanzu arna sun zabga da gudu sun tafi ba su san akwai wasu ta bayan dutse suka sauko me ya faru hakan ya jawo mu ya jawo baraka ya jawo fashin ya jawo fashin so da ka tunda annabi ya ce kar a hana to kar a hana su amma a dau matakai na kariya dau matakai na kariya wallahu a'lam wannan magana tana cikin fathul bari na ibn rajab juz'i na biyar safa ta 317 har zuwa 321 a tsallake wasu abubuwan na kamar to zai iya in yana da wannan nufin na cewa tun da gari an ruwato daga nana aisha cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga halin da mata suke ciki a yau da ya hana a ruwaito wannan daga nan Aisha sai maganganu masu yawa ina so sai mun kare babu ne na'am
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال رحمه الله وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وقال رحمه الله في لفظ أن ابن عمر قال حدث حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر قال وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها نعم قال يتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء wannan lafazin riwayar bukhari ke ce na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan juma'a raka'a biyu bayan maghriba raka'a biyu bayan isha wannan rawatib a wani lafazin cewa fa amma al-maghrib wal isha wal jumu'atu fa fi baitihi amma sallar raka'a biyun bayan maghriba da na bayan lisha da na bayan juma'a duka a gidan shi ne wanda wannan shi ma ya tabbata cikin Bukhari da Muslim. Hadisin ya zo a lafazin Muslim 729 sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qabla adh-dhuhri sajdatayn wa ba'daha sajdatayn wa ba'da al-maghribi sajdatayn wa ba'da al-isha'i sajdatayn wa ba'da al-jum'ati sajdatayn fa amma al-maghrib wal-isha' wal-jum'a fa sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi baytihi. A wani lafazin daga Ibn Umar daga nafi' daga ibn umar annahu kana idza salla al-jumu'a sarafa fa sajada sajdatayn fi baytihi kuma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalik sanan bukhari ma ya ruwaito 997 anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atayn wa ba'daha rak'atayn wa ba'da al-maghribi rak'atayn fi baytihi wa ba'da al-'isha'i ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين 172 صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البخاري سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيتي وترواية بخاري دبورة اليتمان حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي ركعتين بعد العشاء في بيتي وركعتين بعد صلاة الصبح كانت قبل صلاة الصبح عفوا كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها شمانا بخاري وانت اللفظي كمان ده مكدي فأما المغرب والعشاء والجمعة من جيش تكن ذكر واي واي بيو ففي بيته أجدا يكي ذاك كينا سلر نافلة تا ainihin wato rawatib na bayan maghriba da bayan isha an fi so a yi su a cikin gida yace wani lafazi na ibnu umar yace haddathatni hafsa sai dai asali haddathatni ukhti hafsa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdatayn khafifatayn ba'da ma yatlu yatlu al-fajr yai kan yi raka'a biyu masu sauki bayan fitowar al-fajr kenan a ba a san tsawaita raka'atay al-fajr wa kanat sa'atan la adkhulu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha lokaci ne da bana shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi sallama cikin wannan lokaci bukhari 1173 makamancin shi ya gabata imamun nawawi yake magana kan rawatib da mas'ala ta wane yafi falala yake cewa amma hukmul mas'ala qala ashabuna fadlun nawafil allati afdalun nawafil allati la tusannu laha aljamaa mafificin rawatib nawafil shine nafilar da ba a yin ta cikin jami'i ba a yin ta cikin jam'i ba kamar salatul idaini da kusufi ko kusufaini da sauransu ba wanda su sunna ne a yi su a jam'i alattatali waddawa masu wa'innan la'allami bagana a kan mas'alar yin surati ba cikin jam'i za ka sai ke cewa mafifita su ne arrawatib sunnonin da ba a yin su a cikin jam'i sai ya ce a sunan ratiba ma'al fara'id kamar sunnonin da ake yi a ratiba wanda suke tare da farilla qabliya ko ba'diyya wa afdalur rawatib alwitr amma cikin rawatib din sallar witri tafi falala da ita ma suna sanya ta ratiba ta isha'i an gane ko wadda take ba'diyya wa sunnatul fajr da kuma sai raka'atayil fajr wa ayyuhuma afdalu fi qawlan da witiri da rakatar fajir wanne ya fi falala akwai kauli biyu wancan hadisin mu hada da shi ko cewa lam yakun annabi sallama ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr annabi sallama bai kasance yana kulawa da wani sallah na nafila sama da yanda yake kulawa da rak'atay al-fajr ba ta'ahud muzuntar abu ko da yaushe bai taba fashin ta ba hatta a cikin balagu wanda alin balaguro baya yin rawati nabi baya yin biyu kafin azhar biyu bayan azhar ko hudu kafin azhar biyu bayan azhar kafin la'asar kafin a bayan magriba bayan isha duka baya yin wani amma dai yana yin raka a tayi faji an fahimta ku zaka wasu suka ce witiri a shine yafi da rakatul fajr to ciki wanne yafi falala cikin biyan yace akwai kaulan yani fil mazhab ash-shafi'i yace al-jadidu as-sahih al-witru afdal al-jadidu al-mazhab bayan tafiya shafi'i misra sabuwar mazhabar shi cewa witri yafi wato raka'atul fajr yace wa qad dhakara al-musannif dalilahuma marubucin lita ya ambaci dalilan su to inna allaha qad zadakum salatan ko بعد العشاء فصلوها وكما قال صلى الله عليه وسلم kaga cewa kad zada kuma suka ce zada ala al-khams da wasu sun ce ma wajibi ce amma dai zance mafi inganci sunna ce sai ce wa haka sahibul bayani war rafi'i wajhan annahuma sawa'un fil fadila wa suka ce duk ɗaya suke da rakatul fajr da wuce ya ci gaba da bayani har inda yake cewa thumma afdalu salawati ba'da ar-rawatibi war ba'da ar-rawatibi wat tarawih ad-duha bayan rawatib da tarawih tun da cikin dare aiki ya zo a musulun cewa mafificiyar nafila ita ce sallar dare kaga tarawih sun shiga ciki to bayan witri da raka'atul fajr da tarawih sallar walha ita ce biyo baya kuma ma ya ta'allaku bi fi'lin sannan sai sallar da ta zama tana da alaka da wani aiki wanda take da alaka da wani aiki ce ka raka'atay tawaf kamar raka'o'i biyu na tawafi idan lam nujibuhuma in ban wajabta su ba da akwai masu wajabta su ركعتي الإحرام ركو إبيدا أكي باين سنة إحرام حج كو عمرة وتحية المسجد وتحية المسجد ثم سنة الوضوء ثم سي سنة الوضوء فده حديث بلال كو سيتي وأما قول المصنف زنتمي للتافن تندي الأتكين المجموع زنتمي التهذيب بيتي وسنة الفجر مجمع على كونها سنة سوى صلاة ركعتي الفجر malamai sun yi ijma'i akan cewa sunna ne sai ce fa kaza ya kulu ashabuna haka in mazhaban mu suke fada sai ce wa kad nakala al-qadi iyad al-qadi iyad ya nakalto an al-hasan al-basri annahu awjabaha al-hasan al-basri ya ce rak'at al-fajr wajibati lil ahadith to da hadisan da suka zo kan falalatta da sauransu wa hakahu ba'd ashabina an ba'd al-hanafiyya ce wasu daga cikin mazhaba ta shafi'iyya sun hakaito kaulin cewa rakatul fajr wajibi ne daga wasu daga cikin mazhaba na hanafiya inan kauli ne da aka hakaito daga al-hasan al-basri da wasu daga cikin hanafiya cewa rakatul fajr wajiba ce da zancen da yafi karfi as-salawatul khams ne kadai wajibi cikin sallolin da Allah ta'ala ya far ya daura ma wadan adam so da hadisin wato ainihin wa yake da suna balaraban kauyen ne tumama yake ba na tumama dundam yake ko inda ya ce hal alayya ghairuwa na bace illa an tatawwa hadisi mai tsawo kaga annabi ya karanta mai salloli guda biyar yace akwai wani wajibi a kaina bayan su annabi yace sai dai in zaka yi tatawwa sannan duk abin da yake kharij al khams yana cikin tatawwa'atin sallolin da ake yi yau da gobe ma dan da juma'a ita makofin azhar ce wajiba ce idai ne akwai sabani da su shekara ne suke zagayo amma sallolin dare da yini ne guda biyar din nan su kadai ne wajibi sai dai mutum bai samun kamala sai ya dinga hadawa da nafila dan ta maye mushi gurbin wato ainihin inda ya gaza a cikin farilla wannan bayani yana cikin majmu' al-majmu' juz'i na 4 safa ta 26 ibnu daqiq al-eid ya faɗa akan waɗannan hadisai sai ya ce wannan hadisi yana da alaka da sunanin rawatib wanda suke kasancewa kafin farilla da bayan farilla yayi wasu bayanai cewa akwai wata munasaba da kuma wata ma'ana latifa dangane da kawo nafila kafin sallar farilla da kuma bayan sallar farilla a dunkulen abin da ya ambata ya ce nafilan da ake yi kafin sallar farilla haka kamar raka'atul fajr kamar sunnatul zuhr al-qabliyya kamar sunnatul asr duk da a wannan hadisan ba su kawo sunnatul asr ba a ga yana nuna sunatul asiri duk da tana cikin rawati ba hadisin ibn umar amma dai ba ta da ƙarfi irin na sauran rawatib ba an fahimci wannan ko don haka wa'innan sallolin da ake kafin sallar farilla ya ce shimfiɗa ne domin shiga cikin sallar farilla da na tsatsiyar zuciya don mutum ya gama sabbobin shi na rayuwa ya yi kujuba kujuba da yaran agadastawa ya gama cuwacuwar shi mu cuwacuwa zalunci kenan ko da rashin gaskiya to ya gama hada-hadar shi da harkokin shi sai ya zo ya shiga sallah kaga rai an wato an ɗabi'ance ta kamar yadda yake cewa ita rai majhula ce akan wato ainihin ta dinga takayyufin halin da take ciki kana cikin hali na rikici da aka da ka zauna sai kai ta haya tunanu wannan rikicin da aiki halin farin ciki da ka zauna sai aka kana murmushi kai kadai shi yasa ma aka ce murmushin bai karya sallah to kaga in ka zo ka fara yin nafila duk wannan yar baraka sai ta kare cikin nafila sanda zaka shiga farilla yanzu kuma ka tashi daga wancan halin ka shiga halin ibada haka yanzu duk tunanin da zaka yi tunani ne na ibada tunani ne na neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ita kuma ba'adiyya da ake yi kana yin su ne saboda wato toshe kafa da baraka da gurbin da ya ainihin wato auku a cikin sallar ka ta farilla an fahimci wannan ko ibnu da fitar ya yi wannan bayanai cikin al-ihkam sharhin umda juz'i na daya safaha ta 120 to wannan hadisi na karshe hadisin na na Aisha da ta ce ainihin wato annabi bai kasance yana kulawa da wata sallah ba cikin sallolin nafila irin kulawar shi da sallah ta raka'atul fajr muslim ya ruwaito shi 724 ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min an-nawafil asra'a minhu sallar da ya fi saurin yin ta illa ila raka'ataini qabla al-fajr ila raka'ataini qabla al-fajr ya fi yin saurin yin su a wata riwaya 725 ana Aisha radiyallahu anha take cewa عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا نافسا سفيد الدنيا قباكي دينتا فوانت اللفظ الركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها hakan nan wani musulun ya faɗa takwas da talatin da biyu ana sha ta ce salata ne ma taraka huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti qattu sai salloli guda biyu annabi bai taɓa kin yin su ba a cikin ɗaki na sirran au alaniyatan wala alaniyatan ko dai yayi a sirrance ko a bayyana kila ba a san yana yi ba sai dai a ga har yayi ya ida an fahimta ko sai ta kawo raka'atai alfajiri riwaya ta kawo raka'a biyu bayan sallar la'asar sai dai akwai maganganun malamai a kai su don haka wannan kenan za mu bashi haka sai mu tashi babul azan bayan sallah kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya samu dace